والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصبري على الله قسم wannan katon iyayena mata barkanmu da asubayi barkanmu da kasancewa a a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar da ke garin kumo akko local government jihar gombe nigeria don ci gaba da karatunmu na mata da muke gabatarwa a wannan masallaci inda ku yi tunawa muna tattauna ne akan matsaloli na haihuwa da kuma falalata da kuma hukunce-hukuncen shari'a da ke da alaka da shi a jiya mun tsaya ne akan hukuncin mace ta kai kanta gidajen haihuwa na mata da ake cewa wajen alƙabila a larabci suna da wannan ko alƙabilatu wanda sunan wannan da wasa kamar unguwar zoma macen da ta ƙware wajen karɓan haihuwa tana da ilimi akan al'amuran mata idan mace ta zo haihuwa za ta tsaya mata kuma ta yi mata aiki ta mata hidimar haihuwan a haihu lafiya akwai wannan unguwar zoma akwai kuma yanzu waɗanda suka mai da harkar haihuwar mata ko haifar da mata sana'a suka bude asibitoci suka bude wurare daban-daban na yin wannan aiki din kawai dai abinda malamai suke cewa abu ne sananne a shari'a mata wajibi ne su sani lalle jikin mace al'aura ne in banda fuskarta da tafin hannunta guda biyu wannan shine idan ya bayyana a waje ba laifi duk wani ajinabi wanda ba mijinta ba bai halatta ya ganta ba in ba wannan fuska ko tafin hannunta ba duk abin da mace za ta bude wani ya gani to ta aikata haram kuma bai halatta shi ya gani ba sai da sai da larura sai dai in akwai wata larura karɓaɓɓiya a shari'a wanda ba miji ba kamar uba kamar ɗa kamar ɗan uwa bai halatta ya ga waɗannan wurare na tsiraicin mace ba har babanki babanki da ya haife ki kin gane ba aure tsakanin ku to bi halatta mace ta je ta kwabe kayanta a gaban ubanta ba ɗanki kin ga ba zai aure ki ba to bi halatta ɗanki ya ga tsiraicinki ba kamar yanzu mace a gaban 'ya'yanta manya masu wayo ta cire riga ko tana canja riga su ga jikinta su ga kirjinta haramun ne kamar kaninta ko yayanta kin ga duka waɗannan ai ba za ki aure su ba to amma shari'a ba ta baki dama ki buɗe musu wani ɓangare na tsiraicin ki su gani ba yanzu kin ga matar da take bayar da nono a gaban yan uwanta ta cire mamanta ana gani wannan bai halatta ba wai a'a ai kaninta ne tunda bai zai aure ta ba a'a yayanta ne tunda bai zai aure ta ba dukan su waɗannan gairu zauji ne waɗanda ba miji ba ne wannan abin ba ta yi ba daga shi na aure ta na kashe a kashe a kashe a shan kure wannan ne kai wannan ne ya daina yi ne ko to ku kula dai iyaye na mata dan da yawa ana dan yin yan kurakurai yanzu sai ki ga mace ta zo ta fito daga ban daki tana shafa mai a gaban ɗanta babba yana kallon jikinta bai halatta ba ko da kudanki ne karki bari gangan jikinki a rinka gani sai dai mijinki ki kula da kyau sai dai mijinki bai halatta mutum namiji ya je ya ga jikin kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ba ko da kanwa aikin gade ba zai aure ta ba ko ba aure tsakanin sa ko to amma ba a ce ta je ta buɗe jikinta ba ta yi wanka ta fito daga ita sai ɗan fallan zani a gaban yayanta ko gaban ƙaninta ba irin wani abubuwan da ake yi gaskiya haramun ne ku kare mutuncin ku ku kare kawo kanku hatta uwar da ta haife ki tun da kin girma akwai bambanci tsakanin kina karama ta ga tsiraicinki da kuma kin girma idan mace ta, fara girma to ko uwar da ta haife ta bayanarta daga tsiraicinta ba ki ga yanzu mace tana kwanciya ba riga a jikinta a ɗakin uwarta kuma balagaggiya wataƙila ba zawara ce ba wataƙila ta taɓa yin aure duka waɗannan abubuwan laifuffuka ne wanda haramun ne sai dai irin zuwa ƙauri na ƙafa da hannaye da sauransu wasu sun ce kamar kirjin mace irin wuyanta zuwa kirjinta kamar irin uwa kamar kanwata kamar yatta da kanta gashin kanta kanwar kiyarki za ta iya gani tunda mace ce wannan ba al'aura ce mughallaza ba ba al'aura ce wacce take mai tsanani ba kenan irin ƙwauri shara ba ake cewa da kuma irin dantse kirjin mace da nonanta mamanta da kai wannan 'yan uwanta mata kamar yatta kamar ƙanwata kamar addanta kamar mahaifiyarta kamar ƙanwar mahaifiyarta za su iya gani haka malamai suka ce tun da ‘yan uwanta ne mata kuma ba al'aura ce mughallaza ba mana ba al'aura ce mai ƙarfi ba mai tsanani ba masu ɗin ma duk wanda ba wannan ba kamar cibiyarta kamar al'aurarta kamar cinyoyinta to ba za ta kwaɓe kamar ƙanwata koyarta su gani ba saboda wannan kuma ya fara zurfi malamai suka ce la ya juzu lil abi an yanzura min ibnatihi bai halatta ko uba ba ya kalli yassa budurwa ina so ku kula da karatun nan don saboda muhimmancinsa nake muku shi a hankali saboda kwaba da muke a cikin gidajenmu bai halatta uba ya kalli gadon bayan yarsa budurwa ba kamar ta kwabe tana shafa mai ta zo tana shafa mai a gaban ubanta budurwa ce bai halatta ba a mata tsawa a mata fada ko ta fito daga wanka a gaban wa a gaban ubanta yana ganin kamar cikinta au ne ha ciki wannan fa uba fa kalli fa uba fa aka ci to bai halatta ba ya ga cikinta ko cinyarta yarinya budurwa ta bude cinyarta tana shafa mai a gaban ubanta yana gani suka ce fa ya harmu alai haka ɗa balagaggen ɗanki ɗa kina shafa man yazo yana ganin cinyoyinki haram ko cikin mace ta bude cikinta tana shafa mai ko tana wani abu ɗanta balagagge babba ya gani haram ne ko gadon bayan uwa a ai ɗana ne shi ma haram ne to ina ga maganar likita kuma kin ga wannan duk yan uwa ne da dangi ko to ina ga wanda za ta je ta bude jikinta al'aurarta likitan namiji ya je karɓa haihuwarta haramun ne sai dai inda larura haka malamai suka ce kenan in akwai asibitin da mata ke karɓan haihuwa can kuma maza ne ke karɓan haihuwa to kai tsaye karki bata lokaci a kai ki inda mata likitoci mata ko nosis mata suke karban haihuwa da shanin haihuwa shine yafi muke ya dace da shari'ar musulunci akan ki kai kanki inda likitoci ne maza su bude ki su tattaba jikinki wai a ce wai larura ne larura ba a cewa larura sai in an nemi na halal ɗin ba a samu ba da nan muke kira ga hukumomi da gwamnatoci su yi ƙoƙari su tsare mana mutuncin matanmu su tsare mana mutuncin 'ya'yanmu mata akan matsalar haihuwa da larurorin asibiti lalle a sama wa mata 'yan uwansu mata su rinka lura da sha'aninsu lalle a sama wa mata ‘yan uwansu mata su rinka karban haihuwarsu ba wai kawai a sake jiki kullum a sunan larura mace da mutuncinta ta zo za ta haihu kawai ɗakin haihuwa ta ga wani ƙato namiji shi zai zo ya karɓa haihuwarta ba wai da hujjar wai shi yake duki duka wannan maguzanci ne rashin addini ne kuma rashin girmama shari'ar Allah ne da kare mutuncin yamaci kuma ina kungiyoyin mata da suke kira akan women rights yancin mata to anan ne ya kamata ku zo ku kumfar baki ku ce ba kwa jin daɗin abin da ake na wulakanta mata da tozarta su mace ta zo ta bankaɗe al'aurarta wai namiji ne zai zo ya karɓi haihuwarta alhali akwai mata nurses akwai mata likitoci muna kira ga private hospitals asibitoci waɗanda suke na kuɗi ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ku mutunta iyayen ku mata da 'ya'yan ku mata ku rinka saba musu ma'aikata mata da za su rinka attending ɗinsu suna kulawa da su yanzu duk asibitin da aka sani na kuɗi ne mace ke taba mace mace ke duba mace Allah kaɗai ya san irin cinikin da za su yi to amma yau wai ƙasar mu har yanzu wayewar musulmi har yanzu wayewar musulmi wai har yanzu ba mu da wayewa ba mu da kishi da za mu kai wannan matsayi da za mu tanadar wa matanmu likitoci mata da za su duba su da nurses nurses mata da za su rinka duba su wannan ba daidai ba ne kuma wannan hadari ne kuma kuskure ne fata na Allah ya isar da wannan sako a kunnuwan waɗanda suke da iko suke da dama su taimaka wa musulunci su tsare tsiraicin mata su kare mana mutuncin 'ya'yanmu mata jini fa yanzu za a ɗauka a asibiti jini da za a ɗauka a dantan mace wai ba za a iya tanadan mace wanda ta karanta lab a ajiye ta a lab tana ɗaukan jinin mata ba sai namiji ya zo yana cewa hajiya buɗe don tsanki buɗe mu gani kina ta naɗe kamar yadda namiji yanzu za a ɗauki jini na sai na naɗe hannun riga ta gaba ɗaya haka mace za ta yaye nan gurin namiji sa hannu yana ta neman jijiya yana ta lallatsa nan gurin yana tattabawa wallahi wannan ba kyauta ba in dai addini ne ba maguzanci ba to ya kamata a canja a kuma gyara kuma da nan nake kira ga iyaye ku kyale 'ya'yanku su shiga makarantar boko su yi karatu su je su yi karatun likitancin nan muna da buƙatar yara su rinka karatun nursing su rinka karatun midwifery ‘ya'yanmu mata su ringa karatun likitanci inda hali ku taƙaice mana ƙasƙanci da ci bayan da muke fama da shi a yau ɗan pharmacist ɗin nan yau mata ba sa iya karantawa wasu ɗan lab science ɗin nan harkar gwaje-gwajen jini mace ta je ta bada bayan gida wa namiji an je an ce sai an duba bayan gidanki namiji zai baki dan kwalba ko dan gwangwani ko dan roba ya ce haji ya shiga nan ki kashi ki miƙo min da kunya ko namiji ya dauka ya baki yan roba ya ce haji ya shiga nan ki fitsari ki kawo min ina kunya ina mutunci haka ake yi masu dan kunya ne ma za su shaja idan kin yi ki ajiye shi nan amma ina da ina ga da a ce yar uwarki ce mace take wannan sha'ani ai da dan dama dama to ku tura ƴaƴanku su yi karatun bokon nan su yi da sunan Allah Allah ya musu albarka su taimaki addini su taimaki al'umma kuma aljihunsu ya jike shakaf da kuɗi su karbi albashi inda kun yaka da kun taimaka wannan duk shine abubuwan da zamu rinka tattaunawa kai lokaci bayan lokaci don a sama wa mata a sama wa shari'a yanci kuma mu ji muna rayuwa a ƙasar mu mu ma dai muna ɗan ɗabbaka yanci ita mata kafiri bata damu ba mata arne bata damu ba dan ta kwabe a gaban namiji ba abin da ya dame ta dama arniya ce ko daman kafira ce amma mu musulmi ba yau hijabin ki kawai aka ce ki kwabe a wani wuri ji zaki kaman an yi miki mutuwa kina cikin kunya da damuwa to balanta abuwa masu zurfi irin wannan to amma akwai asibitocin da mazaje ne ke karɓar haihuwa abinda malamai suka ce idan larura ce ba yadda za a yi ba wani in ba su ba kuma an mace bata je ba za ta iya mutuwa ko za ta samu matsala Shi kenan. amma da ta je asibitin da namiji zai je duba ta gwanda ta nemi unguwar zoma a unguwa ƙwararriya ko wata nurse a unguwa ƙwararriya a zo a duba ta in abin ya rikice a nemo likitan ni dai na isan muku da sakon Allah kuma amana ce duk wacce za ta haihu ta yi ƙoƙari ta nemi asibitin da yake mata ke duba mata ko mata ne ke karɓa haihuwa kuma don Allah nosis nosis ɗin nan da unguwazoma unguwazoma ai harkar haihuwa nan sanannen abu ne za ku iya buɗe wurare ku ce mata ne ke karɓan haihuwar mata za ku yi ciniki za ku samu kuɗi akan mace da ta bankaɗe kanta a gaban namiji me ba zai gani ba in an samu matsala haihuwar ta zo da matsala har hannu sai ya sa a gabanki kai dan Allah iyayena mata ku yi zuciya ku sa ƴaƴanku su yi karatun boko in za su yi bokon nan su yi karatun lafiya ku yi haƙuri da yi musu aure da gaggawa da wuri-wuri ɗin nan tunda akwai larura a batta ta je ta ɗan yi karatun ta zama malamar asibiti daga baya ta yi auren ko kuma tana cikin karatun ta yi auren an jeɓi tsuntsu biyu da dutse ɗaya an taimaki shari'a ta amma matsalar shi ne yaran matan ba wayewa yariya za ta yi karatu gaba da sakandare ba ta zama mai za ta karanta ba ga karatun da ya dace da ke karatun lafiya ki ce ki karatun lafiya uwan ma yadda za ta shiga gaba da sakandare ba san me za ta ce ta karanta ba ba ta ma san me take karanta ba ki sa ta ta karatun lafiya haka ake yi ina fata ana fahimta akwai addaruriyat da al'iftirariyat al'amura na larura da kuma emergencies cases kaman al'amaliyatu jirahiyya al'amaliyat aljirahiyya irin tiyata unexpected tiyata da zai iya zuwa babu likitoci mata sai an kwabe mace to wannan mace larura ne za ta iya zuwa ta fada hannun likitoci maza amma in dai haihuwa ne in akwai mace duk inda za a nemo mace ko na asibitin da akwai mata ko kuma akwai wata ƙwararriyar nurses ko wata ungozoma to a je a haihu a gurin su shi fa alheri akan ki je ki baje kanki ga wani namiji ya je duba tsiraicinki wasu ga abun tausayi ma wasu asibitocin ma na arna ne ma ba na musulmi ba ne duk da ɗaya ne da musulmi da arna ma duka dai namijin ya ga tsiraicin naka duk dai san makal to amma da ɗan dama dama a ce ɗan uwanka musulmi ne abin da ya ba daɗi kawai to a irin wannan yanayi a a tiyata a a wani matsala rai zai iya fita an shiga wani yanayi babu likita mace ba laifi um, za a iya sa namiji ko kuma matan ba su zo ba ko kuma matan likita macen tana wani tiyata a wani wuri kuma in ba a yi mata ba za ta iya mutuwa shikenan sai a ce to a kai ta gurin namiji ya buɗe ta yi mata illa iyaka likitocinmu maza su ma su ji tsoron Allah duk namijin da yake ya karanta duk likita namiji da ya karanta harkar mata ya ji tsoron Allah kuma ya san cewa Allah fa zai tambaye shi buɗe mata da kake ta yi a kan larura da ba a kan larura ba tabbas akwai na larura akwai wanda kuma ba larura ba ne kai ma ka sani Allah sai ya tambaye ka don Allah bai halice mu don wasa ba kuma shari'a shari'a ce ba ta canjawa da haka a kula da taba mutuncin mata hira da kana likita kana hira da patient ɗinka mace matar wani saboda ta maka kyau ko ta burge ka ko ka gabata da kamewa haramun ne haramun ne kin je asibiti ki kama hira da wani likita har ma a ce an kulla soyayya wanda duk ana samun irin wannan ku kiyaye mutuncinku don mazanku sun ba ku dama ku je asibiti awo ko ku je asibiti akan wani ciwo in larura tsautsayi ya sa kika fada hannun likita namiji to kina shiga ki nuna masa ke mata aure ne ki shiga da lullubinki da komai kirif a yi magana a yi abin da za a yi a gama amma sakin jiki da buɗe jiki da yaye baki da shantakewa da hira har da karɓar lamban waya an dawo gida ana ta waya wallahi wannan haramun ne sabon Allah ne kuma duk matar da ta yi wannan ta ci amanar aure ta ci amanar Allah ta shiga hakkin shari'a kuma yadda kika ci amanar auren nan ke ma ɗanki zai zo ya aure sai matarsa ta ci amanarsa yarki za ta yi aure aka ita ma za ta je ta gaji uwarta akan rashin kirki kowace mace ya kamata ta sani dole ne ta kula da ta kula da irduha wa karamatiha mutuncinta da karamata suka ce illa fil hududi ad-daruratu at-tabbiyya dai abuwa na larura da ya shafi harkar lafiya da harkar likitoci wanda ba yanda za a yi lagina anha duk waɗanda duk wanda ba hali irin wannan ba to gaskiya sai an amsa tambaya wajen Allah tabaraka wa ta'ala gwamnati 'yan siyasa daga cikin taimakon da za ku yi mana ku rinka buɗe mana maternity maternity na kula da haihuwa haihuwa na iyayenmu mata kuma ku ɗebi mata ma'aikata ku ɗebi mata ma'aikata idan kun yi wannan kun taimaka ƙwarai kuma kun agaza kuma Allah ta'ala zai ba ku lada kuma shine dalilin da yasa ake wayar da kan iyaye mata in 'yan siyasa sun zo wajen ku neman taimakon ku na ƙuri'a kuma ku gaya musu bukatunku na mata a buɗe muku wurare na karɓan haihuwa na mata wuraren ganin likitoci na mata zalla wuraren koyon sana'a na mata zalla motocin haya na mata zalla mashina mashina keke na pep keke na pep wanda mata ne ke tukawa su rinka kai kunguwa duka wannan shine abin da ya kamata a yi yanzu alhamdulillah a Kano a Najeriya arewa a Kano an samu mata da yawa ɗaruruka wani kamfani ya buɗe musu a daidaita sahu keke napep mata ne ke tuki da haka ‘yan uwansu mata suke ɗauka sai ga mace da hijabinta tana tuka mashin ɗinta da inda ta ga mata ta tsaya ce ‘yan uwana ku zo ku hau amma shaidanin mata a cikin ku marasa kirki sai ta ce a ni namiji nake nema wallahi haka suka aiko mana takarda wata suka ce ai hudu ba cewa matan kuma ba sa son hawa na matan dama akwai shaidanu ai a cikin ku sai wanda Allah ya shirya kama a wasu jihohi ma na arewa na samu labarin akwai irin motocin haya ɗin nan ƙanana da aka siyo su daga waje za ki ga mata ne ke tukawa suna ɗaukan ‘yan uwansu mata su kai su anguwa ko su kai su asibitoci ba a cakuduwa da maza a wasu kasashen da aka ci gaba da wadata drop ma ake dauka kawai ko da ma namijin ne yake tuka amma drop ne idan ya riga ya dauke ki bai sai ƙara daukan kowa ba daman su hayar motar su kawai da ka tsaye da mai mota to kudin ta zaka biya gaba daya irin uber din nan da ake yi ta waya a kira wannan sai a birane inda aka ci gaba to duka mata in dai kuna alaka da 'yan siyasa kuma suna zuwa neman ƙuri'arku to ƙungiyoyi na mata abin da ya kamata ku yi kenan ku sa gwamnatin tarayya ta muku a jihohinku a local government ɗinku wannan shine zai nuna cewa an kula da hakkinku ku na mata ɗin kuma an kula da addininku an kula da mutuncinku wanda zai zai ga mahaifiyarsa tana bayan dan aca ba an yi goyon biyu an yi goyon uku wallahi ba zai ji daɗi ba ba matar da in dai ba larura ba to dole kamar yanzu mu nan irin ƙauyuka a nan dole mace akwai gurin da dole sai kin hawa acaba wani dan acaban dan kwaya ne wani dan acaban mazinaci ne wani dan acaban a haka ma dama mai neman mata ne to kuma ya zo ya karkata miki mashin kin hau kina budurwa ko kina yar matashiya me zai faru sai Allah ya barau kansa sani kawai da haka iyayena mata ku kare mutuncinku ku kare darajarku kuma wannan abubuwan din na mu'amala yau da gobe ai su ne shari'a su ne addinin akwai 'yan boko a cikinku akwai wayayyu a cikinku akwai 'yan siyasa a cikinku kuna da dama ku yi magana gwamnati ta taimaka muku ina matan gwamnoni ina matan sanatoci ina matan 'yan majalisu waɗanda suke nemar wa mazajensu kamfen ta ɓangaren mata ina women leaders ƙalubale gare ku ga ku ga addinin ku ga al'ummarku tana tozarta gari guda daga babu asibitin da mace za ta je ‘yan uwanta mata su karɓi haihuwarta ke mace ce kin san sirrin mace kuma ba sai na miki bayanin yaya mace take shiga yanayin da take shiga in ta zo haihuwa ba ciwon mace sai ya mace laruran mace sai yar uwarta mace idan kun yi mana wannan kun taimaka wa addini kuma kun nuna cewa ku 'ya'yan arziki ne kuma kun auri kun auri mazaje da kun ba da gudunmawa kamar yanzu wata matar gwamna ta sa gwamna ya gina katon asibiti wannan na mata ne na harkokin mata ne da ƙananan yara kawai a ɗebo likitoci mata gaba ɗaya da nurses mata a zuba wallahi ku je ku ga yadda za ku ga asibitin da zai cika kuma mace ta je cikin yanci amma har yanzu a siyasar ma ba mu waye ba ba mu ci gaba ba Allah ganar da mu da haka lalle mu'amala da likita namiji sai inda larura idan ba larura bai halatta ki je ki bude jikinki ga wani likita waye miki allura ba common allura mace da je ta bude duwawunta wani ya sa hannu yana soka mata allura ina ƴaƴanku mata ina suke wanda kuka yi aure kuna da ɗan certificate ku fita ku nemi izinin mazajenku su ba ku dama ku je ku yi karatun bokon nan ku yaye wa mata bakin ciki ku je school of health din nan ku je school of nursing din nan ku je school of midwifery din nan ku je jami'o'i ku yi medicine din nan ku yi da bismillah da sunan Allah Allah ya taimake ku Allah sa wannan sakonawa iyayena mata sun ji kuma za su nuna damuwarsu a fara farkawa daga wannan dogon bacci saboda wallahi harkar lafiya da harkar likitancin nan abu ne mai muhimmanci a rayuwarmu kuma ga haɗari a ce mutum ya shiga ɗaki daga shi sai mace daga shi sai mace ba wai zai mata aiki ko zai mata kaza ko zai mata kaza in ba mai tsoron Allah ba ne kina jin za a wanye lafiya ba lalle ne a wanye lafiya ba wani abin ma bai kai a kwantar da ke a gado a bude a dudduba wani abu ba a tattaba sai ya sake kwanta ya je tattaba duk inda ya ga dama da sunan zai baki lafiya tunda bai da tsoron Allah cire wando yin rigingine akan ainihin wato gadon asibiti ko gadon ɗakin likita daga ƙafafuwa sama a buɗe su kai Allah zai kiyaye ba daɗi ya Allah ka kawo mana ranar da za mu samu ‘yanci ka yaye mana wannan baƙin ciki in dai abu zai kai a kwaɓe wando a cire zane kuma a wajen wani wanda ba miji ba yanzu a karatun nan na gaya miki har ubanki da ya haife ki uba dai ba ki cire wando a gabansa ba ba ki cire zani a gaban shi ba uba ba za ki kwaɓe rigarki haka a gaban uba ba sai dai uwarki mace ita ma banda al'aura mughallaza to duka wannan kuma yana iya faruwa mace ta fada cikin wani yanayi da sai ta je ta yi wannan abu to amma malamai sun ba da uzuri ga likitoci musulmi wanda aka aminta da su su ɗin ma likitocin musulmi sai wanda aka aminta da su ba iya musuluncin kawai na zahiri ba dan akwai musulmin za ga musulmi ne amma mutumin banza ne to ba irin waɗannan ba ya kamata ya zama musulmi ta ƙiyi kuma mardui wanda aka, aka yadda da shi mai amana wanda kawai aikin da aka sa shi ya yi shi zai yi akwai wanda kome zai ma ko kallon mata baya yi saboda yana tsoron Allah likita ne mai addini kina magana yana rubutawa kansa a ƙasa ciwon mai kike ji kaza ne to kina jin abu kaza kaza ne to ya kaza kaza wallahi ko allura za a yi sai ce a nemo nurse musulma ko wata attendant a ce ta je ki je ɗakin allura a yi miki allura yan uwanki mata su miki wannan yana da aminci wannan ba laifi ba ne a yi mu'amala da shi saboda yana da amana malamai suka ce alhukumu shari'i annahu yahrumu nazarun rajuli ila auratil mar'ati haramun ne a hukuncin shari'a namiji ya je ya kalli al'auran ɗaya mace ko da ku likita ne na haihuwa sai dai a nemo mace musulma suka ce ballantana farjin mace cinyan mace cikin mace farjul mar'a fakhizuha batnuha suka ce talama anna hunaka kamra'atun yumkinuha an taquma bi tawlidiha matukar akwai mace da ta karanta wannan aiki na lafiya da harkar haifar da mace to lalle a nemo mace ta dauki kulawa da yar uwarta mace suka ce in lam yatawaffar muwallidatun in ba a samu muwallida ba ba a samu unguwar zoma ba ba a samu macen da take tana kula da harkar haihuwar mata a asibiti ba jazahi na idin an ya koma bi taulidi harajulu to a irin yanayi tunda ba a samu mace ba kuma an yi kokari ba a samu ba sai namijin alal larura ce ya je ya kula da haihuwarta suka ce to walakin wannan duk a littafi ne nake karantawa menene sharaɗin namiji ya karɓi haihuwar mace sharaɗi shine ya zama babu mace da za ta karɓi haihuwa kuma ana jin tsoron rayuwarta za ta iya sangarta idan ba a kula da lafiyarta ba lokacin za ta haihu kun ga an shiga cikin larura kenan ɗaya daga cikin wajibin namiji in zai karɓi haihuwa maza masu karɓan haihuwa wajibinsu a shari'a an yastura min almar'ati ma la yattar ma la yuttar ila an-nazar ilayhi min jismiha dole ne likita da yake karɓan haihuwa ya lullube duk jikin mace gaba ɗaya ya sa ta rufe jikinta wanda bai zama larura sai an gani ba duk wurin da ba a da bukata to a lullube shi a sa ta sako safa ko dogon wando ta rufe kanta ta daure gashinta akwai irin hular mata din nan iya gurin da ya zama larura zai gani shine kawai za a bar shi a buɗe amma ba wai a bankaɗe mace a yaye ta ha gashi a buɗe ko ina ba wannan la ya juz kada a buɗe mace a buɗe ta haka kamar yadda al'adar turawa suke yi su ba su damu da addini ba kada a rinka yi wa mace karɓar haihuwa irin ta saniya je ki ga yadda likitan dabbobi in zai karɓi haihuwar saniya yake labarin ba daɗi to yau akwai waɗanda yadda a ce karɓar haihuwar saniya haka suke karɓar haihuwar mace wannan ba daidai ba ne kuma babu adalci a ciki dukkan wannan yana daga cikin hakkokin mata su nemi hakkinsu a gwamnatocinsu malaman addini su ci gaba da wa'azi likitocinmu musulmi su karanta wannan su yi fatawa duk wani likita musulmi da yake mu'amala da mata a asibiti don Allah ka je gurin malaman addini ka rinka neman fatawa akan mu'amala ka kar ka zo sana'arka ta zo ta kai ka ga halaka akwai abin da na larura ne akwai abin da ba na larura ba dokar ganin mace yana kanka ko kai likita ne dokar taba jikin mace yana kanka ko kai likita ne dokan keɓanta da mace yana kanka ko kai likita ne ba a saba wannan dokan illa ala halatin ittirariya daruriya sai a ci wani situation wanda yake situation ne wanda yake mai wahala na larura na matsi ba yanda za a yi sai ka je malamai su baka fatawa don ka ci halal ka rayu akan halal mun yarda cewa likitoci mata suna da rauni akwai abin da ya fi ƙarfinsu tabbas ba komai a ba su dama su yi ta koya idan abu ya fi ƙarfinta a bata lambar wayan wani likita namiji ta kira shi babu wani damuwa tunda larura ne an yi haka an kyauta addini kuma an kula da tarbiyya kuma an kula da ya kamata Allah ya ganar da mu wannan duka suna cikin abubuwan da malamai suka rubuta suka suka yi bayani akan abin da ya shafi a haihuwar mace a asibitoci da kuma harkokin unguwar zomanta wa ya kamata ya yi mata malamai suka ce muna tsoratar da mata dukkan tsoratarwa akan zuwa a yi tsirara a gaban namiji minan takashufi amama rijal yaye jiki banka da kirji da jiki da wuraren sha'awa a gaban maza ko da ku likitoci ne sai ya zama dole ba wai haka kawai kafin ma a ce ki bude kin yayi ma ba uwar gaggawa da tallata kai da rashin kulawa baki da kimci ki zama mai kamewa da budurwa da matar aure duk ɗaya ne a shari'a ke ma jikinki ko da ba wanda ya aure ki al'aura ne a yi taka tsantsan a kiyaye kuma ku mata idan kuna so za ku yaƙi wannan abun nan da shekara goma ashirin ku ta karatu ku shiga jami'o'i ku shiga colleges ku shiga nurses nurses school of nursing ku shiga midwifery ku je ku yi karatun nan da sunan Allah da zuciyar taimakon kanku da ‘yan uwanku mata sai an samu canji a cikin unguwa fa duk unguwa ki tarar da mutum wajen miliyan guda a unguwa ko gari amma wallahi ba mace ɗaya da ta yi karatun likita da za ta ringa allura wa mata babu bini bini sai za zo islamiyya ku ɗebo hijaban ku da niƙaban ku wai ku wai ku masu tsoron Allah ne masu addini ne ga inda za ku taimaki addini amma ba ku yi ki nemi izinin mijinki ya baki dama ki je ki karatun nan na boko ki tsare darajar ki ki tsare kimarki Allah zai taimake ki Allah sa ku gane muna tunatar da mata akan duk abin da Allah ya haramta a ganshi to kada a bude shi illa lidarura allati la mahida anha sai dai larura da ba yadda za a iya kauce wannan larura to wannan kuma larura daruratu tubihul mahzurat amma suka ce wa daruratu tuqaddaru bi qadariha muna kira ga iyaye mata ku kiyaye al'aurorinku an yahfazna furujahunna illa ala azwajihinna lalle mace ta kiyaye al'aurata al'aurarki mutuncinki al'aurarki darajarki kake bari wani ya miki wasa da mutuncinki in dai ba mijinki ba wanda duk zaki je wajensa da sunan likita ko magani shi ma mutum ne wannan dokan ta haramci tana kansa tana kanki kuma shi ma ki sani fa yana sha'awa shi ma likitan yana sha'awa kamar yadda dan titi yake sha'awa shi ma yana sha'awa ba ce daga ranar ya zama likita ya daina sha'awa ba yana sha'awa kuma shi ma a cikinsa akwai na kirki akwai na banza to wanda za ki je yanzu ki keɓanta da shi a ɗakin ganin likita kin san addininsa kin san mutuncinsa kin san tarbiyyarsa kin san tarihinsa sai ki shiga da kimtsi da kame darajarki kuma alhamdulillahi na tabbatar hukumomi na asibitoci a ƙasar nan ba sa wasa da abin da ya shafi harkar kulawa da mutuncin matan mutane suna ƙoƙari wallahi musamman a wannan janibin to amma dole ana samun 'yan kurakurai daga ɓangaren wani lokacin daga ɓangaren su kansu mata don akwai jarababu kuma a cikinku da fitinannu to amma malaman addini ba za su gushe ba sai sun ja muku kunne sai kuma sun yi muku fada ku kare mutuncinku ko a ɗakin likita ne ku kare mutuncinku ko a asibiti ne yanzu za ga mace an kwantar da ita a asibiti ana jinyarta an ci rashin sa'a ga maza a gefe mai jinyar ta bata kula da ita haka za a bude gashin ta ta yi ne ko dan kwali babu a kanta cinya a wargaje a bude duk wanda ya zo wucewa araha zai sha kallo ya wuce haba dan Allah dama ana ganin asibiti kan wake maganar ma hijabi babu nan kuma dole mai kira ga masu aikin jinya wanda suke aikin jinya ko dai wanda likito a wannan gwamnati ta dauke su suna aikin jinya nosis kenan ko kuma wanda suke aikin jinya na gargajiya namu kanwarki yarki yayarki addanki mamanki ku kula da addinin da kuma tsirecin matan da kuke jinya su asibiti ba ce aka tunda ba ta da lafiya ya halatta a ga jikinta ba ba ce aka tunda ba ta da lafiya ya halatta a ga kanta a ga kirjinta a ga a ga a ga a ga a'a a lullube ta idan akwai maza a gefe a ɗan sa shamaki a samu labule a saka ko wani mayafi a kewaye ta a ta mata fifita ana kulawa da ita ba wai a zo a baje mace haka kawai ana ta ganinta ba tare da iyaka ba idan kun kula da wannan to insha Allah ta'ala rayuwa za ta yi muku daidai za ta kuma ta yi kyau tsare mutunci abu ne mai kyau da shari'a take goyon baya take so a yi da malaman addini da likitoci dukkansu mutane ne masu alaka da mata kuma dukkansu suna da ɗan yanayin da suke keɓanta da mata su ma duk su ji tsoron Allah ko malami ne mai fatawa mai karantarwa ko likita ne wanda yake yana keɓanta da mata shi ma ya ji tsoron Allah kuma ya tuno da yassa budurwa shi ma wani laruri zai iya sa ta keɓanta da wani namiji ko a makaranta ko a kasuwa ko a ofis gurin aiki kada mutum ya yadda ya mu'amala da mace ba a iya buƙatar ta a wurinsa ba kar a tsallaka a shiga wani abu kuma ke ma abin da ya kai ki kawai shi ya kamata ki Allah saka wasu ƙasashenmu na musulunci da ƙoƙari yanzu kamar ƙasar misira likitoci ne mata ba za a iya irga su ba nosis nosis midwiferys yawansu in kin gansu yake kamar ma daidai suke da mutanen garin su tuntunin sun farka sun gane su fa saboda tsabar yawan likitoci mata wani abun ma namiji ne ya kamata ya yi maka sai ga ma likitan mace ne kawai yawanci larurorin kula da marasa lafiya za ga mata ne birjik saboda su matan su gaskiya ba zama suka yi a gida ba sun yi ilimi ina da faɗa ina maimaitawa aure addini ne aure shari'a ne to amma ba laifi bane idan mutum ya jinkirta yin aure ya nemi ilimi ya kare mutuncinsa don ya taimaki al'ummarsa duk da wannan bayani a ƙauye ba gane shi ake yi ba ba a ganewa ita yarinyar ƙauye da ta tashi da ta fara sayar da yalon bello an fara kulla mata gyada a ka ta dan fara dagawa daga nan tana dagawa kafin ma ta kai ma wani ya fito nema a je a aure ta yar firid da ita bata kai ko ina ba sai ta zama bazawara an sako ta ga sunan zawarawan barkace ko takardar sakandare ma bata gama ba mu zo duk mu haɗu a ƙarƙashin ƙasƙanci muna musulmi mu je asibitoci mu kasa samun yan uwanmu mata musulmi da za su taimaka mana sai dai kabilu mu waye mu farka makarantun lafiyan nan duk mu zo da su garurukan mu kuma mace ta rinka neman izinin ubanta ko ubanta ya kai ta ta dan yi ilimin nan koyaya sai ai auren ba laifi bane dan mace ta zauna ta yi karatun saboda laruran tuwon bukatuwar ya mace din a wannan bangaren shi nake magana karatu mai muhimmanci musamman na lafiya saboda muna bukatar ku wallahi asibitoci ba wani mai addini mai mutunci da zai yi sha'awar yau ya dauki iyalinsa da gemunka da komai da ustazancinka ka je ka dauki matarka ka je ka danka ta hannun wani namiji ya ce fita ka bani guri sai na gama da ita ka dawo ya za ka yi saboda kai taka yar ga kwakwalwa ga basira tana ɗagawa mai kun ka bata ɗan yi ilimi ta karatun ka tura ta gidan aure yana da kyau aure ku fahimce ni wallahi baki nake a aure ba ko mu muke wa'azi a aure to amma kuma ya kamata mu rinka lura da larurorin mu na yau da gobe dole mu tura wasu su wakilci su taimaki addini dole sai mun yi sacrifice mun ba wa wasu matan dama su je su yi karatu su ilimi don su taimaki addini su koya wa 'yan uwansu a yaye mana damuwa Allah ya ba mu nasarar dacewa gobe insha Allah karatunmu za mu tattauna ne akan matsalolin family planning hukunce-hukuncen shari'a akan family planning hana mace daukan ciki ko ita mace ta hana kanta daukan ciki ko ta sha kwaya ko a yi mata allura ko a sa loop ko a sa implant ko meye ma dai duk abin da dai ake na dai na dai hana daukan ciki saboda yanayin rayuwa da larura yaushe ne ne ya halatta yaushe ne ne bai halatta ba me shawara da shari'a ta bayar da malaman addini in Allah ya sa da gobe abin da zamu yi kenan Allah ya muku albarka Allah ya saka da alheri Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da ake gaya mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa